بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بيرة بن جراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المختوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقباب فريد الدهري على الإطلاق هاتم الهتمين أبو إسحاق على جبران ياسر ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها آمين. يا أهمة شيء اهدري لنا بهذا المهدر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله الحمد لله كثيرا على نعمة التي أنعم علينا بالإيمان والإسلام الحمد لله الذي فضل علينا محبة رسول الله في قلبنا لو في قلوبنا ونرجو من الله أن يزيد من فضله الحمد لله بهذا الاجتماع التي الذي جمعنا الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومجده فيه ما هو من قول الله Allah da kai mu musulmai Allah mun gode masa ka ƙarfafe mu ka ba mu dacewa ka ba mu aminci ka ba mu kariya zahirar nobatina bi jahiman layin da kwanil hawa sai na maulana rasulullahi Allah muna roƙonka bi fadalin rasulullahi min fadalin rasulullahi anta umuna bil barakati walimni wal amni Allah cikin fadalan da kai wa manzo Allah ka sa mu dace cikin shugabancin da zaka ba mu ta inda duk Allah ka fitar mu mana ka sa mu dace a ciki duk abin da zai zama cutarwa ne gare mu Allah ka nisantar da mu gabarin sa mu amfana ta kowane bangare Allah ka ba mu ludufi da tausasawa albarkar sayyidina rasulullahi babu wanda yake da iko sai kai Allah kai ne mai yi Allah ka kara mana zaman lafiya ka ɗauke mana bala'i duk abin da aka kulla na sharri a kan Najeriya Allah ka ruwari bijahi rasulullahi yau muna karatu na zango na ɗari da shida muna magana akan annabawa ba sa yin wani abin da ba shi ne ba duk wani annabi in kaga ya zartar da wani abu to a cikin hukuncinsa irin na annabta halal ne a cikin hukunci na zamanin manzo Allah in kaga an haramta to shi nashi a zamanin halal ne shari'arsa kenan baya yiwa a yi zargi saboda Allah ya tsarkake wula'ikan lazina hadallahu fabihudahumu iktada domin shiryansu da shi ake shirya wula'ikan lazina ataina humul kitaba wal hukmu wan nubuwati duk Allah ya kawo wa'annan saboda haka akwai tsarkaka babu wani annabin da ba a kan shari'a yake ba shine hudan din kenan shari'a to yau za mu yi magana ne akan abin da ya shafi tambaya da aka yi wa shautu jani akan ma'iya wasu radiyallahu anhu an tambayi shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa nassu su'al yadda tambayar ta zo bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima sadatuna radiyallahu ankum shugabanninmu Allah yarda da kuwa ardakum وجعل النظر في وجه الأكرم متقلبكم ومسواكم الله يسنيك kallo cikin zatinsa al'akaram matsakallabkun wa musawakun shine majuyanku da kuma anku wa talaba ƙa'ukun na fa'allil ibadi Allah a talaba ƙa'ikun ubangiji ya tsawaita wanzuwanku naf'an ya zamo amfani ne lil ibadi ga bayi fi jami'il biladi a dukkan garuruka nashakum alkafi nasiyanku shine mai isa wa jawabikum ashafi jawabinku shine mai warkarwa bima yashfil galil da abin da ke ware yake yake yake yake raba mutum da kishin ruwa wai ibrahim alil yake kubutar da marar lafiya tambayar ita ce fi ma'anar ma'iyya menene ma'anar alma'iyyatu allati waradat fi kalamin maula aljalil wanda wannan maganar waradat ta zo a cikin alkur'ani cikin maganar ubangiji majibancin lamari aljalili mabuwayi subhanahu wata'ala ya ɗaukaka ya tsarkaka fi ƙaunihi allah da yake cewa wa huwa ma'akum yana tare da ku wa huwa shi ubangiji ma'akum yana tare da ku aina ma kuntum a duk inda kuke me Allah yake nufi da wannan kalmar da fadin da yayi a cikin suratul mujadala illa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah ko ina yana tare da su shine mu kenan aina ma kanu a ko ina kuke wa nazairiha da irin wa'innan ma'iya ma'iya ma'iya din waka zalika da kuma ma'anar ƙurbi kusanci fi ƙaudi ta'ala cikin faɗin Allah wa nanu a ƙarabu ilaihi minkum na fi kusanci gare ku wa nanu a ƙarabu ilaihi ni ne mafi kusanci ilaihi gare shi minkum daga gare ku walakin la tubsirun sai dai ba kwa gani ne da kuma ma'anan wa nanu aqrabu ilaihi ni ne mafi kusanci gare ku min hablil waridi daga jijiyar jini da ke jikin zuciyarku ma'anansa shine yake tambayar shehu tijjani faƙadi talafatul aqawilul ulama'i malamai sun yi saɓani cikin maganganu akan wannan da yawa liktilafin ko muhim saboda saɓawan fahimtarsu faminun man ƙala a ciki akwai wanda ya ce ma'akum bi ilmihi yana tare da ku ne da iliminsa wa minhum man qala daga ciki akwai wanda suke cewa ma akun bi zati yana tare da ku ne da zatinsa wa kullu wahidin lahu ajallatun wa shawahidi kowane ɗaya da ya kafa dalilin kuma yana da dalili yana da shaida akan haka ila an ila an man qala har wanda ya ce وهو معكم بعلمه yana tare ku ne bi ilmihi da ilminsa haraba min at-tahyiz wal jihati ya nisanta ne saboda kare yi haizi shine jiya na fara fada alhaizu shine lulluba wal jiha kara ce Allah yana wani guri to shi yasa ya ce wa ma akum bi ilmi dalilin su kenan ya sun nisanta ne daga barin haizi daga barin jiha wa man kala wanda ya ce kuma bi zati da zati ne alazama lahul ma'arif ya lizimta masa da iradi fi zanihi cikin riyawansa mai na kizu mazhabahu abin da zai warware mazhabansa fa aradna to dan haka sai muka so min sayyidina daga shehu tijjani an yi bayyana lana ya bayyana mana wajen haƙƙi menene fuskan gaskiya tsakanin bi zatihi au bi ilmihi bi nassi shafi ya kama da nassi wanda za mu warke wa jawabil kafi ya ba mu jawabi wanda zai wadatar da mu wala kuma la'ajaru Allah shi zai biya ku wal masubat min Allah ya dacewa kuma na wajen Allah wassalamu ala sayyidina aminci ya tabbata da shugabanmu wa rahmatullahi da rahmansa wa barakatu da albarkansa wannan shine tambayar da aka yi shi tijani wannan wannan maganganun iya wannan kawai iya wannan ma'iya da nanu a ƙarar ilahin za a iya ɗaukar mujalladi iya shi kawai saboda yana daga cikin ilimi masu wahalarwa ƙwarai da gaske kaga ai kowa ya faɗa da ilimi yana nufin yana ƙoƙarin ya kauce ne gabarin tahayyiri da jiha bi zatihi kuma ya lizinci mu'arada ne kuma kowane yana da dalili na faɗansa to me shehu tijjani zai faɗa a kai aljawabu amsa wallahu muwaffiqun Allah shine mai datarwa bi mannihi wa karamihi da kyautarsa da baye bayansa lissawa bi ga dacewa ilam ka sani anna ma'iyatul haqqi subhanahu wata'ala ma'iya da Allah yake faɗa li kulli shay'in min wujudi da kowane abu kulli shay'in min alwujudi na dai samamme ne wa qurbihi da kusancinsa li kulli shay'in da kowane abu min alwujudi samanne ne sifata ne akwai sifofi guda biyu nafisata ne tsarkakakku kuma ya taba'a ne mahiyatu zati yana bibiyan tsantsan zati ne kamala tu'uqalu mahiyatu zati kamalan wajen kamala tu'uqalu mahiyatu zati za ka fahimci mahiyar zatinsa wala sabil lil aqali amma hankali ba zai iya yiwuwa ba ila shammin wajen ka ji ƙanshin rawa min rawa ihe wato daga ƙanshin shammin min rawa ihe wato shinshinan ƙanshin alukufu tsayuwa ala hakikaci akan hakikanta ba kazalika haka nan la sabila babu hanya lil'akali ga hankali li idraki haqiqatul ma'iyati hankali ba zai iya riskan haƙiƙan yaya Allah yake da ma'iyatul haqqi ba li kulli shay'in ga kowane abu wa qurbihi da kusancinsa li kulli shay'in ga kowane abu fa subhanahu wata'ala amma shi ubangiji ma kulli shay'in ubangiji ma a kullu shi yana tare da kowane abu eh bi zati da zatinsa wa aqrabu ila kulli shay'in ubangiji yana kusanci da kowane abu bi zati da zatinsa min wajhin ta wani fuska la yudraku al aqalu amma hankali baya riska ma'iyar ubangiji yana tare da kowane abu bi zatihi wa qurbihi da zatinsa da qurbinsa amma la yudrakul aqlu hankali ba iya ganewa fi hataini cikin wayannan abu guda biyu al haqiqataini wanda suke haqiqa ne guda biyu bi zatihi jalla jalaluhu domin kwakwalwar ba za ta iya riskan abin da ake nema ba muta'aliyatun madaukakiya mutaqaddisatun tsarkakekkiya ala jami'il hududi ta tsarkaka ga dukkan haddi na ajurmu ba za a iya kawo jurmu ba shi jurmu shi yake kawo wa haili wal jism da jiki wala wazimuhu da lazimominsa wa muktadiyatihi da duk abin da yake hukunta shi min dukhulin wajen shiga wa khurujin ko fita wa qurbin kusa wa ubudin ko nisa wattisalin da saduwa wanfisalin ko rabuwa wata hayizin da mamaya wa itisasin da keɓantuwa biji'atin da jiha au ihadatin ko kewayewa bi zarfiyata a cikin zarfi ka wannan shine gurin da mutum zai gane yanayin yadda abin yake yare ne hankalin mutum wato shi hankali akwai iya gurin da yake hankali akwai iya gurin da yake akwai kuma gurin da hankali baya gurin wannan kaga dole sai an tafi tukunna shautudan zai kawo yadda za a gane abin gaba daya amma daga ciki shi mutum a aljanna yana kwatanta shi da nan ne za mu zo gurin mutum zai iya kwanciya da matan aljanna adadin mala'iku ko ab'afan mu ba'afati kuma kowace tana ganin tana tare da kai kuma kowace kana jin daɗinta da bambanci da wata haka a cikin kwanciyan kuma fi anin wahidi kuma a lokaci daya mai iya da ƙurbu kenan za dai mu ga dai yanayin yadda abin yake haka au suratun ko kaga sura au launin ko launi au kabura au sagura ko ya yi girma ko ya yi kankanta ila ma ya tabi uzalika zuwa abin da zai ji wannan min kaunihi jamidan kasancewarsa jamidi ne au sayyalan ko mai gudu ne au mutaharrakan ko mai motsi ne au sakinan ko mai tsaya waje ɗaya ne au mil al'alami ko kuma ya cika alam aw fi juz'in minhu ko kuma yanki daga gare shi ila gayatul hududil jismi zuwa isa matuƙa na haddi na jiki wayya kasiratun wannan suna da yawa la naqilu bi zikriha ba za mu yawaita maka ba waliza saboda haka muka ce la yaqau alaihi alwaham babu wani wahamu wal aqlu ko hankali li'annahuma domin su biyu fi waqatil fikri yana cikin lokaci na alfikiri tunani la ya kharuja ni an alquyudul jismi baya fita daga kaidi na jiki wala wazimuhu ko laziminsa fata ayyanatul mahiyatul zati ayyana mahiya na zati al'aliya min wara'i tsawar al'aqali yana bayan hankali ne wal hissi da motsi wal fikri da tunani kama kala ba'dul a kabiri kamar yadda wasu daga cikin manya suka faɗa fi hadal haddi cikin wannan haddi layu ma silifin nafsi ba a kwatanta shi cikin rai wala ya tahassasu ba a masa iyaka fi zihini a cikin kwakwalwa wala ya tasawwaru ba a surantawa filwani cikin riyawa wala ya takayyafu ba ya zama kamar yaya fil akali cikin hankali la tulhiquhu al hankali baya iya riskar nan gurin walal afkaru balle tunani wala tuhidu bihi jihatu kuma ba ta kewaye jiha walal aqdaru ko yanki wala ma kana al-inhisaru al-aqli lokacin da hasaru na hankali ya tsare wal fikrar tunani fi hajil madarik a wannan mariska la ya hariju anha babu abin da zai fita tsarduha tsare da ha sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya kori tunanin an jaulanin kar ya zaga gurin ko ya zaga ba shi da mafita fi hazal maidani a wannan fage bi kauli sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah yanda ya kora tafakkaru fi halqihi ku yi tafakkuri cikin halittansa kawai wala ta tafakkaru fi kar ku yi tunani cikin Allah fa innakum idan za ku yi la taqdiru na qadarahu ba ku isa ku riski kadarinsa ba saboda haka kar ku yi kaga tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fillahi fatahalaku kenan ku yi tunani cikin halittan Allah kar ku yi tunani cikin Allah za ku halaka wa iskan al'amru hakaza ta gurin da al'amarin ya zamo kaman haka fita hakiki mahiyatin zati kaga ai an dakatar da kai saboda kwakwalwa da fikira da hissi da nafsu da tahsisi da zihinu da wahamu da kaifa baya iya riskan Allah to tun da ba zai je ba to ka tsaya ka yi fahimtar halittarsa amma ba shi ba ba zatin sabaya ne fa'inna ma'iyyatul haƙƙi domin ma'iya na Allah alhaƙu ko bizatihi da zatinsa li kulli zarratin shi mai iya na Allah bizatihi da zatinsa li kulli zarratin min al mawjudati ka gani kowane zarra yana tare da Allah bizatihi bizatihi wa qurbuhu kusancinsa li kulli zarratin shi ma yana tare da Allah min al mawjudati daga cikin dukkan kaunu shi ma sifata ne sifofi ne guda biyu nafisata ne kuma tsarkaka ya tawakkafa ta a ƙuluhuma amma an tsayar da hankalta ala ta a ƙulil mahiyatun zati ka yi bincike menene mahiyatun zati ba za ka iya ba wa suka na tuƙalu mahiyatun zati duk lokacin da kuma za ka yi bincike akan menene tsantsan zati mamnu'an an hana ka shine tafakkaru fi halqihi wala tafakkaru fillahi an riga an dakatar da kai la sabilan ilaihi ba ka da hanyar shiga gurin domin kwakwalwar da take jikinka tana wara al'akali ne akwai gurin da take da madakata ba ka da kayan aikin ai ko aljanna fiya ma menene Allah ya yi magana ya kan aljanna abinda hankali ba zai kama ba ba za ka iya fahimta ba ma la aina ra'adu wala uzun sami'at wala hadara ala qalbi ahadukum ko shine sai to ya za ka gane Allah a aljanna ma an gaya maka abinda fi ma la ma la aina ra'at wala uzun sami'at wala hadara ala qalbi ahadukum to wa iskana to qalu ma hiya tazat mamnu'a la sabila ila lil aqli wal fikri kazalika hakanan to qalu hataini ana hankalta da wayannan abubuwa guda biyu sifataini sifofi guda biyu ma'iyatun ma'iya wa qurban da kusanci da kulli shay'in ga kowane abu min al-mawjudati wanda suke samamu ne ta'aquluhuma min wara'i dawr al-aqli wal hissi ana fahimtar su ne bayan juyin dawr al-aqli wal hissi falattisalun shi fa gurin da zaka je gurin da hankalinka yake tsayawa to nan gurin shi kuma falattisalun walantisalun babu saduwa babu rabuwa wala musafatun liqurbin babu nisan kusanci wa bu'udin babu nisan nisa wala aniyatun babu ananiya wala hululun babu hululi wala makanin babu guri wala dukulin babu shiga wala hurujin babu fita wala ta ta'addadu zati babu daya biyu bi ta'addidi hadil ma'iyya kawai duk abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne babu ta'addudi cikin ma'iyya wa dunaka wajahan akwai wani fuska kuma yudahu laka shay'an zamu kawo maka siffan wani abu min hazal maidan daga wannan fuskan ka gane yadda ma'iya da ƙurbu take hankalinka ba zai iya kamawa ba ma'ana dai inna Allah ma'az sabirina ko ma yalfaz min qawlin illa wallazi a ba shi ba wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa nahnu aqrabu minkum walakin la tubsiruna ko wayannan a karabu kurbu da wannan din to yake cewa in aqaltahu idan ka gane abin da zan gaya maka to za ka gane abin da nake nufi fawo fil hadis faqat duna alqadimi wannan abin da zan gaya maka shi ma ya kawo siffa na kadimu ne ubangiji ne mai wannan siffan لا اتصال ولا انفصال ولا مسافات للقرب والبعد ولا آنية ولا هلول ولا مكان ولا دخول ولا هروج ولا تعدد الذاتي to bari ka maka na hadisi kuma ga kuma na hadisi faralle ba ma Allah ba kuma zai gajiyar da kai na hadisi faralle zai gajiyar da kai ka gane ba zai yiwu ba دون القديم باقديم فإن رجلا متن ايه من أهل الجنة daga cikin mutanen aljanna inda hu mislu masalan min hurin yana da hurul aini ma ya taba'afu ala adadil mala'ikati wanda sun ninka adadin mala'iku mutum ɗaya daga cikin mutane kawai hadisi ne shi ba Allah ba ba Allah ba hadisi ne yadda za ka fahimci wannan sai ka fahimci mai iya Allah da ƙurbin Allah wanne ne kenan zai fi dacewa ana fahimta? wa ma'a zalika tare da wannan yujami'uhun na fi anin wahidin yana jima'i da hurul ne adadinsu sun fi adadin mala'ika kuma a lokaci ɗaya ke jima'i da su wannan siffa ɗaya kenan na hadisi ba ƙadimi ba to yaya ubangiji fi mai iya tihi bayan hankalinka ba zai kai kai idrakin abin ba wa yudrikul lazzata kullu wahidatin bin firadiha kuma kowa yana riskan jin daɗin hurul inin ɗaya kowace ɗaya yana jin daɗin kusantanta ita kaɗai amma kowace na jin daɗin kusantanta da bambanci da na wancan da na wancan da na wancan kuma sun kai adadin mala'iku ala sashe hafi dalika kuma a kaɗaituwansu fi dalika a cikin wannan anin wahidin kuma a lokaci ɗaya to ya to wannan na hadisi kenan to ya na kadimi mala'ikun kuma wa ma ya lamu junudu rabbika illa huwa to idan ka iya gane ka gane wannan tukunna na hadisi balle ka gane mai iya na Allah kuma kuma an ce akwai wata mata a wajen a wajen tafsiri ban taba karantawa ba amma shehu malam ya wale a wajen sanaji wannan kissa ni da malam tanimu da alhaji umaru mai kwalli a lokacin ana tafsiri a babban masallacin 'yan taya da yamma bayan tafsirinsa ne malam musa dan matsaro ko malam musa ne fara kafin shi a shi ne bayan shi malam yawa da sai malam musa dan matsaro daga malam musa dan matsaro sai limamin gidan baban maira daya daga shi sai malam babba na kulkula shi a shi liman ne ai eh baban sunan Allah eh shi liman ne shi ne shi kuma rasuwan malam garba baban su baban su wali to sai zamo wannan mai dori jibrin mai dori shine na'ibinsa to ranar juma'a ana sallah baban su wali ya rasu to da ya rasu to a su biyu ne akwai gidan mai hannu daya wannan mai kudin nan ai dan uwansa ne wanda shi kuma lokacin da ya rasu ya koma angon rogo ya gina gidansa ya rasu wanda aka samu rikici hamajan ya zo zai masa sallah aka ja rigan hamajan aka ce sama'ila idris ne masa sallah a'a su biyu ne kamar tagwaye shi malam garban shi ne mutanen misau ne wannan yana karantarwa a nan misau ne ai yana karantarwa a nan wani malami mai jin daɗi a lokacin to to bayan rasuwan shi malam garba ai wanda ya rike sallan wanda ya ci gaba da sallan yana rasuwa don yana tsaye ya faɗiyar rasu sai shi maɗori jibrin maɗori sai zama shi ne naba manabahu yan izala suka bar sallah a lokacin suka tafi suka ƙi yin sallah to daga shi ne aka yi ta rikici aka yi ta rikici ya kasa baban suna Allah to shi kai kake magana to wannan wajen sallah ne wannan kuma wajen tafsiri ne masu yin tafsiri ne yamma malam shi ne ba gindin aukati ba gana gana ɗan uwansu alhaji baba na lagos to shi ne nan gidan farin tsoho nan shagon na yan taya ai shi ne malam ya wade to shi ne yake tafsirin to ya faɗi a gurinsa ban taɓa karantawa ba amma a gurinsa na ji akwai wata mata wanda za a yi a aljanna shi ma yana tare da ma'iyyar haka za a yi za a taru ga baki ɗaya in aka taru ga baki ɗaya kowa zai itla'i a kanta zai ga yana santa to in kowa ya ga yana santa matan namanci sunanta ne amma ya faɗi suna lalle na? lubabatu lubabatu sunanta kenan lallai to aljanna ne za a halicce ta sunanta lubabatu kowa sai ga yana santa to a yi a cikin gidan aljanna to taro ne za a yi to amma a taron kowa za a sumar da shi gaba ɗaya kuma kowa zai gan shi da ita a gidan kowa a gidan aljannan Allah ya bashi ita ba ba eh, ba illa ba wani za'ana ma fi sudurihim min fa azbahu ikhwana to wannan waƙiyar da ta faru shi ma ma'iyyar ce ita ɗaya ce kuma amma duk ɗan aljanna ya same ta a'a wannan ma'iyan dai ake son ka gani ita kaɗai ce amma kowa an ba shi ita kuma kowa in ya fito zai domin ɗan aljanna baya zuwa gidan wani ana haɗuwa ne a ƙarƙashin wata bishiya sunanta shajaratu duba a nan ne ake haduwa to kowa ya gamu zai dinga farin ciki ya samu shi ma wancan yana farin cikin ya samu wannan ma yana farin cikin ya samu amma kuma ita kadai ce to ya ma'iya a nan da ƙurbu ma'iya ƙurbu duk gashi na ya haɗu a fi anin wahidi na'am wai jami'u kullu wahidatin min hunna zai yi jima'i da kowace ɗaya daga ciki jima'an zai haɗu da ita mutamakkinan bi mahallihi alwahidi kuma kamar shi da ita kawai haka yana ganin ta zai yi jima'i da ita kuma ga wata ga wata ga wata ga wata ga wata ga wata kuma a duk lokaci ɗaya kuma zai yi jima'i da su ɗin in sun kai billions zai jima'i da su mu kowanne yana jima'i da tafi anin wahidin kuma a lokaci daya wannan kuma hadisi ne ba kadini ba ne to yaya kurbu da ma'iya ya za ka iya bambancewa saboda haka kaga bi zatihi ne kenan bi zatihi ne wa zati alaya min gairi ta'addudin fi zati kuma babu wani ta'addudi cikin zatinsa wala fi mahallihi ko a gurin da yake wala ta'addudin babu wani ta'addudi li anin wahidin lokaci ɗaya ne kuma wala ta'akhirin wala taqdimin babu jinkiri babu kuma gabatuwa wannan ya gama kusantanta kafin wannan a'a duk a lokaci ɗaya zai yi jima'in da su a lokaci ɗaya wala ta akhirin wala ta ƙadimin wala shirakin fi zawatihin na fi mahallin wahidi wannan shi ne babu babu ishtiraki cikin zatin kuma a lokaci guda ɗaya duk zai kwanta da su kuma kowace ita tana ganin yana tare da ita wannan a ɓangaren hadisi ne kenan ko illa an ta'aƙala haza fi hadhihi dar min wara ila aqal wal hissi idan ka fahimci wannan a wannan duniya kuma lakinahu fi si'atil qudratil ilahiyya to me zaka ce kuma a yalwan kudura na ubangiji waqi'un ka san abu ne mai yiwa tunda hissi ma gashi wannan a hadisi ka same shi to yaya kuma ubangiji wa haza wa illan yuslimuhu arbabul hududi al-aqaliyya ko da masu hankali na haddi na hankali ba su isa wannan ba faqad dallat alaihi al-ahbaru sahiha to ga dai labarai ingantattu sun nuna bima ta karrara fi hadisin wanda ya nuna hadisin ya faɗi haka anna ma'anahu kaga irin zurfin maganar shautu jani idan ka kasa idraki da wannan baka gane ka rikice akan ma'i ma'iya ko akan kurbu kaga wannan abubuwan shine wani alkali ya tambayi Shehu Ibrahim ya ce duk iliminka ka yadda wai Shehu Tijjani kuma malaminka ne ya ce eh ya ce to ai shi wai shi mai iya ya ɗauke shi ko ina yana tare da Ubangiji bayan kuma bi ilmihi ne sai Shehu Ibrahim ya ce masa haka ne na yadda da ya ce to kai ka yarda da irin tunanin irin abin da shau jani ya kawo ya ce eh sai ce to bari ina son tambaye ka ya ce hada baitullahi wannan ɗakin Allah ne suna ɗakin kaba ne ya ce eh ya ce baitu ya ce eh baitu ya ce ka yarda ɗakin sa ne ya ce eh sai ce to a buɗe ya shiga a nuna masa shi sai ce kamar yaya sai ce to in dai gurinsa ne in ɗakinsa ne to labu da yana ciki domin shi baya tashi ya je wani guri balle a ce an neme shi an rasa in ji shehu ibrahim eh shehu ibrahim yake faɗa mana alƙali wani alƙali ne a hijaz eh ya ce in dai ɗakinsa ne to lallai in aka buɗe za mu gan shi in ko ba in aka buɗe ba a same shi ba shi kuma ka'idansa lanahu la yantaqilu min makanin ila makanin ba a neman shi a rasa shi balle a ce ya je wani guri kafin ya dawo da ya ce to shehu ibrahim ne yake tambayansa a kan ma'iyan nan ne suke rikici da shehu ibrahim shi ne ce kai malami ne gashi mun yarda da iliminka amma ka yarda da shehunka shehu tijani wanda yake magana akan ma'iya da ƙurbu wa yake cewa ba da ilimi ba ne bi za ta yi ne to shi ne shi kuma shehu ibrahim sai ya tabbatar masa ya ce to a fara gwadawa daga kan wannan ya nuna masa tun da nan ya ce haza baitu la ya ce baitu baitu ɗakinsa ne ce ya ce to ina son abu da a nuna masa allah ciki sai ce ya ce in dai ɗakinsa ne to a nuna masa domin shi baya tashi zuwa wani guri balle a ce an neme shi a rasa saboda likicin istiwayi alal arshi da sauransu Allah ai yana sama ne yana saukowa ne ya koma a iya tafaffurinsu to daga nan sai ya ce ya ce kasan dabbobi raguna awaki da sauransu ya ce ubangiji ya ce suna ana sauko da su daga sama ne daga sama ne eh tun da ana sauko da su daga sama ne ya ce to kuma mun ga namijin rago shi yake barbara wa tinkiya akuya taisu ya yi wa ma'azu ya ce mu kuma haka muke gani amma kuma ubangiji ya ce daga sama suke in kuka duba ku samu dai jawahirul rasail a cikin jawahirul rasail duk wa'annan abun yana nan saboda gyara karatun ka tsaya ka gane menene asalin gaskiyan abu kawai yanzu a gane yanzu wannan duk mutumin da ya ce bai gane ga yanayin abubuwan yadda suke ba ai ɗimuwar ta kai ka fahimci yadda ake nufi abu ne wanda gashi nan a hadisi gashi yana tare da shine wannan hadisin anna rajula min ahli jannati jami'a jami'a nisa'ihi yawa fi anin fi miƙidari yaumin min ayyamin duniya a miƙidarin kwana ɗaya daga ayyamin duniya wayan kusfin jima'i kuma ya zauna cikin jima'in kullu wahidatin miƙidarin saba'in sanata shekara saba'in tiyamin wahidin min ayyamin duniya kuma a cikin kwanakin duniya kuma gashi nan duk lokaci ɗaya zai tara da su kuma a lokaci guda kuma kowace yana tare da ita amma kuma mutum ɗaya ne ga shi nan a harajar hotar miji shi ne siffatul jannati yawa ja a fi siffatul jima'i a halin jannati kaga ai ya kawo nassin da ya kawo maka ya warware fai za a rabta haza idan ka gane wannan fi haƙƙin hadisi a haƙƙin fararre wasa ya tagu wasa ha hugu fahuzu sulman to karke shi ya zamo shine tsani tartaki da ila tafiyil qurbi sai ka koma ka je ka gane yaya kusancin Allah da kai wal ma'iya ka gane ya ma'iyar Allah da kai to ashe na Allah shi yafi sauki shine kuma yafi tabbata eh Allah yana tare da kai ba bi ilmihi ba bi zatihi yace in ka dauki wannan wancan zai gane da kai za ka gane Allah yana tare da kai bi zati ba bi ilmihi ba a'a bi zatihi kamar yanda hadisi ma yana da wannan kujeran a zamansa na aljanna wajen kusancinsa da iyalinsa in sun kai miliyan ɗaya yana tare da su kuma kowanne yana ganin yana tare da ita kuma ita ma tana ganin tana tare da shi ita kadai wannan tirmizi ya rawaito na'am fi haƙƙil ƙadimi likulli zarrati min alwujudi to ashe wal ma'iyatu fi haƙƙil ƙadimi ma'iya cikin haƙƙin alƙadim likulli zarrati min alwujudi ga kowane zarra daga kaunu fi kulle anin mina zamani a cikin kowane lokacin daga zamani min gairi ta kadimin wala ta akhiri babu wani ya riga wani babu jinkiri wala tirakin babu rabuwa wala ta adudin babu nawa ne wa fi hadha al-qadar kifayatun liman ta'aqqala al-amru an warware maka in dai kana da hankali wa amma ma waqa'a ta su'alin tambaya na biyu kenan abin da ya faru na daga tambaya min itiradin na daga bijira bi annahu yalzamu ta'adduda fi zatil haqqi na bi annahu la bi annahu yalzamu ta'adduda yasana na yawa na eh za ka gane dai ga yadda abin yake wa ma ma wa kafi su'al min al-i'tiradi abinda ake yi abu cikin tambayar min al-i'tiradi daga i'tiradi bi annahu yalzamu ta'adduda eh to la yalzamu shi yafi la yalzamu ta'adduda shi zai fi kyau bai bai lizimci ta'addudi a ce Allah ya kasu kashi kaza ba fi zatul haqqi bi ta'addul mumkinati saboda abubuwan da yake yiwuwa ga shi ɗaya ne wa mu mazajatuhu da haɗuwansa wa mu labasatuhu da shigansa lilimin kinati ga dukkan abin da yake kaunu gaba ɗaya ka san abu ɗaya ne ba, ba abu biyu ba ne babu ta'addudi kenan yawa ɗaya ne Allah ɗaya ne amma yana ko'ina bi zatihi yana ko'ina bi zatihi kaga babu ta'addudi karka ce Allah da yake can da bambanci da Allah da yake can shine la yalzamu ta'adduda da ake yi in ka sa shi Allah yawa aljawabu an haza anna haza alhayal shi khayal alladhi yatawahhamu bihi haza alwaham wanda ake samun imuwa da shi alfasida inma huwa fi maqam alhissi wannan yana makami ne na alhissu wal aqalu motsi da hankali waƙar ƙulla mun riga mun faɗa can baya ba za ka samu alhissu al'idraku ai mun yi bayani ko alfikiru balle a ce dama abin da ka nema ka ce kana neman me za ka samu a nan wurin ka ce domin nan wara akali ne alhissu yawa to ashe abin da za ka nema a nan waƙar ƙulla innal qurbal haqq domin kusanci na alhaƙu wa ma'iyyatuhu da ma'iyyarsa lil maujudati samamu min wara ilhissi yana bayan alhissu ne wal aqal la matama'ul lil aqali da dauri eh dauri alhissi ko to eh do min wara dauri yayi min wara alhissi yayi ya ƙara larabcin ne amma ɗaurin ne shi ma bimanin lama ɗamawun lil'akali babu mashigan hankali wal his fi idraki haqiqati ma cikin riskan haƙiƙan yadda suke ani alqurba wal ma'iya wajen kusanci ko kasantuwan ma'iya ma lam yudarika haqiqatul mahiyati matukan ba zai riske haqiqan mahiyan zati ba wa qarqulla shi ma mun gaya maka inna idrakal mahiyati zatil aliyya riskan mahiya na tsantsan zatil aliyya riskansa fi gayatul budi yayi nisa an idrakil hissi wal aqali hankali baya riska wato motsi baya riska kazalika haka nan هذه المعية وأن معية والقرب da kusanci bizzati da zati fi gayatul buudi yayi nisa an idrak al hiss wal aqli ba zaka iya gane ba fa badala hada al khiyal to wannan khayal sai ya baci saboda dama ba ka da hannu a cikin al hiss wal aqlu dam an gaya maka ba zaka iya ba sai ka ci kai sai ka iya to ta ina kaga wannan ya zama kawai al hayal wal wahamu sun ɓaci kenan lillazaini ya lazamu minhuma mulabasatu zati ga wayannan abu guda biyu wanda su ne kake ganin cewa za a tufanta zati da shi wa mulabasatu ma lil mawjudati ko kuma a yi a sa musu tufa na zati wa ta'addaduhuma da ta'addudinsu bi ta'addudil mumkinati da abubuwan da yake mumkinai لأن هذا domin wannan fi maqamil idrak al hissi wal aqli yana cikin makami na idraki na hissi da hankali wa qarqulna shi ma mun riga mun fada inna ma hiyatu zatil aliyya shi ma hiya tsantsan zati na aliyya wa qurbiha da kusancinta lil mawjudati daga mawjud min wara'i dawr al aqli ya saki baya ka wancan wanda da ya ce min wara'i al aqli wal hissi sai ce min wara'i al hissi wal aqli nan kuma ya ce min wara'i dauril aqli wal hissi duk abu ɗaya ne wa bizalika da wannan ne ba tsala ma ta hayyala wal hissi wal aqalu duk abin da motsi da hankali ne zai sa kaka gane mahiya tsantsan Allah ba zai ba min ilzamin ma zikira cikin abin da ya ilzimci abin da ka ambata wa ammal qawlu amma magana bi annahu ma al mawjudati bi sifatin yana tare da dukkan maujudu bisifatin da sifa min kudratin yana da sifa na kudura wa iradatin yana da sifa na irada wa ilimin yana da sifa na ilimi ila akhir sifati zuwa ga sifa can shine abin da ake nufi ka gane karatu ne dawo kajiran wa maridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakallimun sifa nawa bakwai to kaga ainan ya nuna maka Allah yana tare da kai kadiran ne shi mutum yana da kudura irin tasa yana da irada irin tasa yana da ilimi irin tasa yana da rayuwa irin tasa yana da ji irin tasa yana da gani irin nasa duk haka ne kaga ashe duk nan siffan ne yayi daga wannan siffan na Ubangiji ne ka samu wannan siffofin guda bakwai. Al-Qudratu, wal-iradatu, wal-ilmu, wal-hayatu, wal-sam'u, wal-basaru, wal-kalamu. Ya nuna ma kuna tare, kuna tare, domin motsinka kowane abu. shi ne ke tare da kai abin yake yiwa saboda haka akwai wanda yake da wani abin da babu shi kenan faljawabu faljawabu an na hadal ƙaunu wannan magana يلتزم الجهة والتحيز لذات الألية يا لزمتي جهة da tahayizi ga zatil aliya wa batilun to ya zama banna in ka ɗauke shi a haka amma ka ga hakan wannan ɗin mawjudu bi annahu ma al mawjudati bi sifati yana tare da dukkan waɗansu mawjudu bi sifa min qudratin wa iradatin wa ilmin wa hayya wa hayyan wa kalamun wa wasami'un wa basirun wa kalamun ila akhir sifati amma Allah ne shi yasa zaka ga karatu zaka je da cewa ne raba shin karatun alqur'ani karatun da kake na alqur'ani lafazinka da sautinka ai abu biyu ne a haɗe lafzu lafzul bari lafazin na Allah ne amma sautu sautul ƙari muryar ta halicce ne amma lafazin na Allah ne kaga akwai kurbu lafazin na Allah ne amma sautin naka ne ya haɗu idan ka ɗauki shi yasa shauja ne ke cewa wannan ƙur'anin da kake karantawa shine wanda yake lahul mafuzi ko kuma an yi maka ne wannan gwargwadon yadda aka fahimta a'a ba shi bane eh zalika wannan idraki ne eh alif lam zalika kitabu shi daban abin yana da muguwar wahala wajen idrakin ka bambanci meye maganan Allah waye kuma Allah lafzul bari kaga idan ka ɗauka shin mutum ne an samu jiha an samu tahyizi li zatil aliya wa batilum wa bayanu annahu mata a halatul ma'iyatu zati duk lokacin da ma'iya na zati ta saukalil hawadisi ga hadisi yalzamu an takuna harijatun an jami'a ka gani gashi kai kake magana amma kuma ba kai bane wayar zama min zalika hurujiha dole ya lizimci hurujiha an kauratul alami fita daga kaural alam bi asariha baki daya fa yalzamu yayu imma an takuna muhidatun bil kauni ko ta zamo ta kewayu da kaunu wa hiya zarfun laha ta zama zarfu wal kauratu fi jawkiha ita kaura cikin jawfin ta waye mahalin korare lianna hadha min quyudil jismi domin jiki ne ya tattare yayi haizi wa in kanat ghairu muhidatin bil kawrati ko da ta kasance bata kewaye ba fa yalzam ta lazimta imma ta hasisiha ke bantanta da jihatin da jiha min jihatil kawrati da jiha na kaura fauka ko ya zama yana sama au tata ko yana ƙasa au yaminan ko yana dama au shimalan ko yana hagu au halfan ko yana baya au amaman ko yana gaba dole haka za a samu dama ai wannan zarfu ne zarfu makaniya ne wawa allazi haraba minhu shine wancan suka gudu haraba min aljihati sai ya gudu daga jiha fa wa qafiya kuma sai fada cikin jiha li'annahu mata qala alqa'id duk lokacin da mai fada ya fada bi huruji zatil aliyya ai Allah ya fita an kauratul alam baya baya duniya kauratul alam lazima ihadatuhu ya lizimci ihadarsa ihadatu zarfu to ihada ne na zarfu bi mazarufihi da ruwa da abin da ke da kokon nan wannan wannan wannan mai sunansa da larabci sunan shi zarfu abin da ke ciki mazarufu eh zarfu wal mazrufu iri ɗaya ne yanzu ƙur'ani ai ya cika to da gaske ya cika bai cika ba saboda mazurufi har yanzu babu wani hukuncin da yake zuwa wanda ba a cikin alkur'ani in aka neme shi alkur'ani da same shi kuma hukuncin bai gama zuwa ba ta maka ga minal bakarati ilan nasi ya cika shine wannan to wannan abin da ke ciki shine mazarufu saboda haka shi ai har gobe ba wani abin da zai zo ba a cikinsa yake ba amma kuma an gama ƙur'ani an lullube shi ya zamo zarfu kenan mazrufinsa shine ake ciki to shine wa huwa alladhi harawa minhu kaga wannan shine bi mazrufi aw tahsisiha ko keɓanta shi jihatin da jiha min jihatul kaurati wakilal wajahaini duk wa'innan gefe guda mahalun an kore su akalan a hankali falam yabqa illa an takuna ma a kulli shay'in babu abin da zai saura illa an takuna ma a kulli shay'in Allah yana tare da kowane abu min da sati daga cikin faradu ala wasfil ladhi yaliqu bi jalali zatil aliyya amma irin yadda Allah yake kusanci da shi ba irin yadda kai ka gane yadda kake gani ba nazaha ya tsarkaka wata kaddasa ya tsarkaka amma ya kuluna abinda mutane suke faɗa ulwan kabira intaha amin wannan shine korewa to anan za mu sake shiga muna nan dai mai iya ce wajen gani wa ma mai iya tulci wara da fil ayati amma mai iyar da ta zo cikin ayoyi innama ba'dha lil ismati wasu sun zo ne wajen isma ka kauli ta'ala kan fadin Allah innani ma akuma asma'u wa ara annabi Musa kenan ko innani ma akuma ka ganin ma iya kenan ina tare da ku asma'u wa ara wajen kiyayewa ne wa qauluhu da la tahzan karkai bakin cikin Allah ma'ana Allah yana tare da mu kaga ma iya ne waka qaulihi kaman fadin sa inna ma iya rabbi tare da ni akwai ubangiji sai addini zai shirya da ni ma'iyya ce ma'iyyatun nasri akwai kuma ma'iyya ta isma ta kiyayewa akwai kuma ma'iyya na taimako da kiyayewa waka za ƙaulu wa an tumula a launa ku ne a sama wallahu ma'akum allah yana tare da ku kaga nasaru waka ƙauli da faɗinsa wasbiru ku yi haƙuri inna Allah ma sabirina kaga shi ma an-nasr wal ismat ne wa ka qawluhu da fadin sa wallahu ma as-sabirin Allah yana tare da masu hakuri wa ka qawlihi da go inna Allah ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun fa kullu al-ma'iyyati dukkan ma'iyya fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya inna ma hiya ma'iyyatul ihtisasi ma'iya ce ta itisashi wali inayati da inaya wa nasari da nasara wal ismatu da kiyayewa wa amma ma'iyatu zati amma ma'iya ta zati la ta tasbin nasari ita ba a magananta akan nasara wala ismatun ko kiyayewa ba wa ma a kulli shay'in Allah yana tare da kowane abu ala ayi halin a ko ina abin yake kana zalika shay'un wannan abun wani abu ne min aduyin maƙiyi ne au habibin ko masoyi au qaribin makusanci ne au ba'idin ko manisanci fa huwa ala haddin lazi zakara fiha sadiqan shine muka fara yin magana su na farko wassalam na barku lafiya kaga in inna ma'i rabbi to kaga na annasaru ne eh la tahzan inna allaha ma'ana lil ismati ne wasbiru wasbiru inna allaha ma'as sabirina kaga shi ma yana tare da annasru wal to kowanne in ya fito maka da shi sai a ware kuma ce maka to wanne ne muke magana wannan duk wanda ake magana da bambanci amma wanda ake maganan ainihin wanda Allah yake magana a kai wanda kake wanda ake son a gane shine wanda aka yi tambaya a kansa ma'iyata wanda take tare da kowa a cikin halitta eh aina ma kuntum eh wa huwa ma'akum aina ma kuntum illa huwa ma'ahum aina ma kanu wa nahnu aqrabu ilayhi minkum kaga ba nasru bane ba isma bane alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يمقدار العظيم صلاة تمر الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة